الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا حدثنا بن سلام حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي آمر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلين أتياني قال قال قال الذي رأيته قال الذي رأيته يشك شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تعمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء أنستوا رحمكم الله باب قول الله تعالى باب فضل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة نوك إيماني اتقوا الله كجزء الله وكونوا كسنشي مع الصادقين تعالى ما سوى السياح Sutu Toba, wa Mayulha, wannan babin zai mana magana akan wato abin da ake hani, hani da ake yi, an kazibi da ƙarya, wato hana ƙarya da ake hana hana wato yin ƙarya ƙarya ba ta da wato ba ta da wato makoma la a rayuwar duniya balantana kuma a rayuwar lahira حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل an abdullahi radiyallahu anhu wato abi wa'il ya karbo daga abdullahi Allah ya bi shi shi kuma ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sirqa haqiqa gaskiya ya hadi ilal birri yana wato shiryawa zuwa wato nagarta idan mutum yana gaskiya gaskiyan nan za ta rika sa shi ya ta tafiya ya ta wato abubuwa nagartattu ya zama mutumin kirki kuma shi kansa ya samu nagarta a rayuwarsa domin mutum ya zama da sufarsa gaskiya ce wato Allah zai sa ya samu wato kwarjini kuma Allah zai ba shi mutunci wanda in an gan shi za a riga ganin mutum ne mai mutunci kuma in ya yi magana to za a yarda da ita eh ba wai shi zai yawo yana cewa ni mai gaskiya bane a Allah ne zai kimsa a cikin zukatan mutane ya su zama suna kaddara shi suna kaddara shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inda sirka sunna sai hakika gaskiya ya haji yana cewa illa albirru zuwa nagarta wa inna albirra kaga nagarta ya haji ila jannati din nagartaccen mutum ba zai zama nagartacce ba sai ya zama abubuwan da yake yi abubuwa ne masu nagarta ya zama yana ya tsaye inda awamir wan nawahi to ita kuma wannan tana shiryawa zuwa aljanna wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan mutum zai rika gaskiya har ya zama goma ya zama siddiqi ma'ana mai yawan gaskiya a wata ruwaya kuma wani hadisin shi ma wata ruwaya na cewa wa inna rajula la yasduqu wa yasduqu wa yasduqu ko hatta yakutaba inda Allahi siddiqan a rubuta shi a wajen Allah ma'ana mala'iku su rubuta su masa shaida cewa mai yawan gaskiya ne to a kuma wancan hadisi ya ce wa iyyaka wal kadhib ko wa innal kadhiba hakika dai gaskiya ƙarya ya haji yana shirawa ilal fujuru zuwa ga fajirci wa innal fujura shi kuma fajirci ya haji yana shirawa ilal nar zuwa ga wuta wa innal rajula hakika dai mutum la ya kadhibu yana yawan yin ƙarya hatta ya kutaba inda Allahi kazzaba har a rubuta shi a wajen Allah cewa makaryaci ne a mala'iku za su yi masa shaida gaban ubangiji cewa wani makaryaci ne حدثنا محمد بن سلام حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة مالك بن أبي عامر يا كبر بابنسا بابنسا كبر أبي هريرة أبي هريرة يأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي آية المنافق علامة منافق إن كان سوى تسمى مي علامة من ذاك غانا متم منافقين يأتي أقوى علامة من غدا أخرى إذا حدث كذبا eh, sifa ta farko idan ya tashi yin magana to ya karya a cikin maganar tasa yanzu misali mutum duk sanda ka tashi daga safe ka rana ta haɗi ka kiyaye ka ce to duk abin da ka san ƙarya ne ka kauce masa kakka yi ka wani ƙarya idan ka tsira a wannan yinin gobe ma ka jarraba insha Allah sai ka ga abin ya zama maka ciki To amma in kana son ka ga aya ɗaya daga cikin ayoyin munafiki in ka samu maƙaryaci to ka samu wato sulisi subhanallah shine manzo Allah ya ce za haddasa idan ya zance ya zantar da wasu ma'ana yana gaya wasu magana ka zaba sai ya ƙarya a cikin maganar tasa wa iza wa'ada idan kuma yayi alƙawari a halafa sai ya saba Eh, in yi alƙawari ba ya cika alƙawari shi ma rashin cika alƙawari alama ce ta munafunci mutum ya samu wani yanki na munafunci a cikin wato a rayuwarsa wa iza tumina idan kuma aka amince masa khana sai ya ha'inci mana baya rike amana duk amana da ka bashi sai ya ci yan uwa wannan fa babban darasi Ƙwarai kuwa.
ne eh duk Allah da annabi a cikin mu nan waye baya ƙarya eh waye baya ƙarya in ya tashi da shi ba zai ƙara masa gishiri ba kaga waye kuma yanzu za a ce an amince masa bai dan yi ha'inci ko kaka ba ko kuma in yi alkawari duk abin da ya alkawari zai cika dama an kasan ba za ka iya cikawa ba kakka yi Eh, in ka san abin da ake neman ka yi ka zama in ka ce za ka yi ba za ka iya ba to tun da farko kakka dawa alkawari da wani hadisi ma yana cewa manzala yana cewa duk wanda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan a cikin ɗabi'unsa to yana da wato ɓangare kashi- na kashi uku daga munafunci tare da shi kun ga kuma a a ranar lahira munafukai munafukai wutarsu ma fa daban take Eh, wutarsu daban take kun san kamar da muke fara wuta hawa hawa guda bakwai ce ko Eh, akwai su jahannama akwai su sakara akwai su lazza akwai su hawiya akwai su wailun duk wayannan wuta ce ne wanda Allah ya tanade su kamar yadda ake da aljannat aljannatai daban-daban Allah ya tanade su su wasu haka ma wuta su ma an tanade su kowace wuta da irin mutane da za a rika sa a cikin ta amin Allah ya kiyaye mu hadisuna Musa bin Ismail hadisuna Jarirun hadisuna Abu Rajain an samurata bin Jundib radiyallahu anhu qala samurata bin Jundib Allah ya tsare shi qala shi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu laylata rajulaini naga wasu mutane guda biyu a wannan daren nawa a cikin dare atayani atayani sun zo mun faƙala sai suka ce da ni allazi ra'aytuhu yushakku shudqai shudqahu wanda ka, wanda ka gani din nan ana tsatsaga gefen bashin gefen bakin sa ya ake ce masa ne Ah, ba da da shi ba Lebe?
a'a shudu Kuntu. Kudu kuke ba shi ne ku- eh kunci.
to nan da nan eh shi- manzala sallallahu alaihi magana ce ta da manzala ya isra'i ya ga ana tsaga ana ana yi wa mutane azaba daban-daban wani yanke harshensa ake in aka yanke shike sai ya dawo yadda yake sai a kuma yankewa sai azabar da ake taimasa kenan wasu wannan makareci ne har ya yake shi yasa kullum sai an yanke koyaushe da an yanke sai ya dawo yadda yake sai a kuma yankewa sai ya dawo yadda yake sai a kuma yankewa sai ya dawo yadda yake azabar da ake masa kenan saboda ƙarya shi ne mazala sai ga wannan shi kuma ana ana tsaga wajen kayakayensa ana tsaga ɓangarori biyu na kaya nan kayakaye ne nan ma kayakaye to ana tsaga musu su. kayakaye an san kayakaye ko kayakaye Kunci.
to ce kaga wanda ake tsaga kayakayen nan nasa fakar zabu makareci ne wato mai yawan yin ƙarya ne yakzibu yana yin ƙarya bil kazbata da ƙarya tuhumar anhu da za a rawaice ta daga gare shi hatta ta bulugal afaka har ƙaryar da ya ta kai sasanni a ji ƙaryar da yake ta yawo kowa ma ya ji wayan sun ɗauka gaskiya ne nan ku ƙarya yake eh wayan su na ubihi to shikenan za a ta aikata haka da shi ila yawon alƙiyama har ranar alƙiyama haka za a yi ta yi masa tun daga yi isra'i tun da sanda maza Allah ya gani da yi isra'i to haka za a yi ta tsaga kayakayen nasa kullum koyaushe ko kifta gani ba za a daina ba har sai an tashi alƙiyama ana yi masa haka yanzu haka ana cin ana yi masa in dai makaryaci ne Uhum.
باب في الهدي الصالح حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدثكم الاعمش سمعت شقيقا قال سمعت خذيفه يقول ان اشبه الناس دلا وصمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ام عبد من حين يخرج من بيته الى ان يرجع اليه لا ندري ما يصنع في اهله اذا خلا حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن مخارج سميت طارقا قال قال عبد الله ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم babu babu filhadi babu a cikin wato shari'a salihi na nagarta hadisna ishaq ibn ibrahim qala qultu li abi usama ta ishaq ibn ibrahim yace na faɗa li abi usama da abi usama a haddasa a haddasa kuma amashu shin amashu ya zantar da ku ma'ana ya ba ku labari shi yanzu ya ce to ni dai fa sami da shaqiqan na ji shaqiqu qala ya ce shi kuma yace sami'tu huzaifata naji huzaifata yaqulu yana cewa inna ashbaha nasu dalan sannu wato mafi kama mafi kaman mutane wajen wato dalan wato nutsuwa dalan tana da ma'anoni da yawa eh akwai nutsuwa akwai haiba akwai magana akwai shama'il ɗabi'u eh abinda da ake nufi nutsuwa da shiriya wasumtan da kuma kawaici ba har yanzu shi biwa bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wanda ya kama da mazala a wayannan dabi'un da ibnu ummu abd dan ummu abd shine yafi kama da manzala yafi kowa kama da manzala a wajen kawaici da kuma wajen koyar shiriyo shiriya ta manzala sallallahu alaihi wasallam eh min hini ya kharuju daga lokacin da zai fita min baiti daga gidansa idan an yarda har zuwa ya dawo to shi a haka yake za ka gan shi cikin nutsuwa za ka gan shi cikin wato shiriya za ka gan shi baya baya hayaniya ba kuma ya surutu baya ƙarshe ƙarshe eh yace la nadri amma wannan ba abin da muka faɗa din nan wanda muke ganin sa ne a waje yake yi amma ko ba ba la nadri ba musamman ya sanu fi ahli a cikin iyalin sun yi shiga kuma ya yake ba wannan abin da muke gani ne a waje nasa muka ga cewa yana kwaikwayon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wayannan ɗabi'un amma in ya koma gida tsakaninsa da iyalinsa a cikin gida to na kuma ba mu sani ba ba za mu yi wannan shaidar ba next time shi yasa yake cewa ma la nadri ma yasna'u fi ahlihi idza khala idan ya kadaita da iyalansa bai kuma yake yi حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مخارق سمعت طارقا قال قال عبد الله عبد الله يقول إن أحسن الحديث سنما في كنزا كتاب الله شين littafin Allah. babu zance wanda ya fi kyan ƙur'ani eh duk zancen da za ka karanta to bai kai kyan ƙur'ani ba bai kai daɗin ƙur'ani ba wa a hasanul hadi mafi kyan shari'a kuma hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadisan manzo Allah domin su hadisai ƙur'ani suke fassara eh aha باب الصبر على الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعى فيهم ويرزقهم حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قلت أما أنا فلا أقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو بأصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر
babu sabir alal aza babu haƙuri bisa cuta wato a cutar da kai kare haƙuri wannan sifa ce ta shugabanni in dai ka ɗau sunan shugaba to dole ka yi haƙuri idan ku baka da haƙuri to baka cancanta ba eh dole sai ka yi haƙuri Eh, domin duk abin da za a yi maka ba a yi maka abin da aka yi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wallahi ta'ala da faɗin Allah ta'ala da ke cewa inna ma yau fasabiruna kadai ne yana cikawa masu haƙuri ajrahum ladan su bi gairi hisabi ba da hisabi ba su ladan masu haƙuri zubawa kawai aiki ba a ƙirga shi eh ba a ƙirga ba a ƙirga حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال سفيان يتي حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه أبي موسى رضي الله عنه shi kuma ya ce ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa ahadun babu ɗaya aw laysa shay'un asbara ko kuma cewa ya laysa shay'un ba wani abu ba wani kai asbara mafi hakuri ala azan bisa cuta sami ahu da ya ji shi min Allah ma'ana ba wanda ya fi Allah hakuri akan ya ji cutar wadda aka yi masa yayi hakuri to kowa ya kai baka yi hakurin da ubangiji ya hakuri ba irin cutar da ake wa Allah ya hakuri eh to kowa ya kai baka kai wannan baka ai maka irin wannan cutar ba innahum su ne kafirai da yadda una anna lahu waladan suna da wasu cewa akwai ɗa gare shi kaga akwai cutar da tafi wannan kace Allah yana da ɗa to amma yayi hakuri ya kyale shi sai an ji lahira a hadu wa innahu la yu'aqibuhum amma fa shi hakika zai musu ukuba ranar lahira kuma amma wai da hula yu'afihim ko gashi suna suna suna cewa gashi suna cutar da ubangijin amma duk da haka lai fihim yana ba su lafiya wa rizqahum kuma yana ba su arziki ma'ana sai ka gansu da arziki har masu ma wanda ba su ba su irin wannan ba ba su kai arzikin su ba yanzu kusan arzikin duniya a hannun kafirai yake eh hannun yahuda duk kusan su ne rike da arzikin حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا أعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله shaƙiƙu ya ce abdullahi ya rawato ya ce da ni kasaman nabi mun yi wannan hadisin can baya shi kasaman nabi sallallahu alaihi wasallam a kismatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani rabo rabo eh kaba adma kana yaksun kamar shashin ya da ya kasance yana rabo wannan rabon da ya yi lokacin da aka dawo daga gazo hunain bayan yakin hunain ne eh qala rajulun min al ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina sai ce da manzara sai ce wallahi na rantse da Allah bayan sun tashi daga gaban manzo Allah ne ashe sai shi wallahi na hanzu da Allah inna halak ismatu wallahi wannan rabon da annabi yayi rabo ne ma uridu biha wajhi Allah ba nufi zatin Allah da wannan rabon da aka yi ba to shikenan kultu Abdullahi sai yace sai nace amma ana amma dai ni la aqulanna lin nabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace ba a tafi sai zo gun manzo Allah wa huwa bi ashabi yana tsakiyar sahabbansa fasarartuhu sai na raɗa masa na raɗa masa wannan abin da aka yi to fa shakka alaihi abin sai tsanani ala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wata gayyara wajhu wato har sai da wato fuskarsa ta canja da ka gan shi ka san ya shiga cikin wani wani yanayi waga zuba ya fushi yace hatta wadiditu har sai da nayi burin anni lam akun ahbatu ina ma dai ni ban bashi wannan labarin ba eh sun maƙala sai sun mazala ya ce ɗan uziya musa wallahi an cuci musa annabi musa an cuce shi bi aksar min haza min zalika da mafi yawa min zalika daga wannan fasa bara ya haƙuri eh ba irin cutar ba wa annabi musa ba ma ya haƙuri shi ga nan mazala sai ya ta'assi sai ya haƙurƙurta da irin abin da aka yi annabawa manzanni da suka gabata
باب من لم يواجه الناس بالعقاب حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أثناؤه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشد وأشدهم له خشية حدثنا أبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتالة سميت عبد الله وابن أبي أتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه
babu mallam yuwajihin nasu bil itabi babu wanda bai fuskanci mutane ba da rarauka ana bai fuskance su ya musu wani korafi ba an yi abu ne bai ji daɗin sa ba amma bai fuskanci mutane ya musu korafin abin da aka yi ba حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة مسلم يا كربو daga مسروق مسروق yace قالت عائشة na Aisha tace sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama shay'an ko نعم manzala sallallahu alaihi wasallam ya wani abu fara hasa fihi to manzala sai sassauta wato ya sassauta a cikin abin da yayi fihi to fatana za anhu qaumun sai wasu daga cikin mutane wato sai suka tsauci da wannan abin da manzala ya mana sassaucin da yasu ba su so yayi sassauci ba eh to fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani labarin ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji to dama manzala kaidarsa sun yi sai ta sai hawo bari fa kada ba sai hudu ba fahimdallah ya gode wa Allah sun makala sai shi ma balu qaul ma balu qaul me halin mutane ya tanazzahuna suna tsautuwa an shay'i ga abin da asnahuni na aika shi na aikata shi eh nayi abu kuma mutane su rika ganin kamar wato abin nan da nayi kamar na sassauta a ciki eh yace to fa wallahi na rantsa da Allah inni la'a alamuhum billahi na fi su sanin Allah wa ashadduhum lahu khashyatan na fi su tsoro ga Allah na fi su sanin Allah kuma na fi su tsoron Allah eh kawai abin da Allah ya faɗa ka mi ma ta kuma rasulu fa khuzu wa ma nahaw kuma an fanta in kaga manzon Allah ya abu kawai kai abin nan kawai kai ka ka sallama kawai amma ba ka rika ganin ko an yi sassauci a ciki wani zubu ko kuma ka gani an yi tsanani a ciki ba a duk abin da manzon Allah ya daidai ne حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا شعبة عن قتادة سمعت عبد الله هو ابن ابي ابي عتبة مولى انس عن ابي سعيد الخدري قال abi sa'id ibn hudri kala yace kan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo ashadda haya'an shine mafi tsananin kunya min al-azra'i daga mace yarinya budurwa fi hidra da take cikin suturarta kai za Saurara a mana.
shehan
eh wallahi
fa izara ashiyan idan manzo Allah ya ga wani abin da ya karhu yake kin sa to ba fitowa zai yi ta magana ba a'a arafnahu za mu gane shi bi waje ya fuskar sa za mu gane cewa wannan abin da aka yi manzo Allah abin bai kayantar da shi ba to sai mu gani a fuskar sa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Mm.
باب من كفر أخاه بغير تاويل فهو كما قال حدثنا محمد أحمد حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما وقال إكرمة بن عمار أن يحيى أن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن البهاكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا وهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء أذب به في نار جهنم ولأن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله Mm. babu man kafara akhahu babu wanda ya kafirtar da dan uwansa Eh. bi gairi tawilin ba tare da wani tawili ba ma'ana bai yi abin da zai zama kafirin ba eh kawai ka kalli ɗan uwanka ko kuma yana yin wani abu wanda bai dace da ra'ayinka ba shikenan ka ɗauka ka ce kafiri ne eh yana wazifa dan yana yin eh, istighfari talatin salatin annabi salatin fatiha hamsin yana jawharatul kamal shikenan kuma ka ce kafiri ne ai kaga ba tawili wannan bai wani abu na kafirci ba ka ta ce masa kafiri to me hukuncin sa bai da tawili ba wani tawili da zaka ce ya kafirta to fa huwa kama qala shi wanda ya faɗi wannan ya kafirta dan uwan nasa wanda dan uwan nasa ba kafiri ba to shine kama kala eh to shine kamar yadda ya faɗa ma'ana shine kafirin eh حدثنا محمد بن محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يحيى بن أبي كثير يا كبر أبي سلمة أبي سلمة يا كبر أبي هريرة رضي الله عنه الله رضي شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا قال الرجل لأخيه يا كافر idan mutum ya gaya wa ɗan uwansa musulmi misalan ya kalli musulmi ɗan uwansa ya ce kafiri eh ya ce da shi ya kai kafiri to faqad ba a bihi ahaduhuma to wannan ta ba to ta siyar ko kuma ta mayar da ɗayan su kafiri eh, ɗayan su ya zama kafiri idan wanda ka ce wa kafirin ta je ta samu ba kafirin ba ne to shi kuma kanka fa za ta dawo to kai kuma kai ne kafirin ka gani ko shine sai manzo Allah ya ce ta tafi da ɗayan su eh ko ta je ta samu wanda kashewa kafirin ba kafiri ba ne to in bata in ta same shi ba kafiri ba ne to kai kanka ta dawo kai kan ne ka zama kafiri wa qala ikrimatu wal ikrimatu bin amma dan amma yace an yi haya an abdullahi bin yazida sami'a aba salmata sami'a aba hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sabon sanadi ne wannan wani sanadin ne shi wannan hadisi حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما abdullahi bin umar wato ya karbo daga annan ya ce annan nabi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir duk mutumin da ya ce wa dan uwansa kafiri to faqad ba a biha ahaduhuma kamar da yanda muka faɗa yanzu dan ta same shi ba kafiri bane za ta dawo kansa shi ya zama kafiri حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن ابي قلابه an sabit ibn dhahaki an sabit ibn dhahaki ya karbo annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi millatin wanda ya rantse bi millatin da wani addini gairar islam ba ba musulunci ba yana musulmi ya rantse da wani addini ba na musulunci ba kaziban yana mai ƙarya to fa huwa kama kala to ya tabbata shi ne kamar yadda ya faɗa din kaga ya zama cikin wancan addini wa man qatala nafsahu bi shay'in wanda zai kashe kansa bi shay'in da wani abu to uzziba bihi za a tai masa azaba da wannan abin fina da jahannama a cikin wutar jahannama idan mutum wuka ya soka kansa ya mutu to zai rayu har abada a cikin wuta yana ta soka wa kansa wuka yana zarewa ya soka ya zare ya soka ya zare eh wa la'anul mu'mini la'antar mu'mini eh ka ga mu'mini ka la'ance shi to ka katilihi kamar kisan sa ne wa man rama mu'minan bi kufrin wanda duk yaje mumini da kafirci to shi ma wannan fa huwa ka qatli shi ma kaman ka kashe shi ne ma'ana duk ya kisa za a yi maka Eh, kaman ka kashe mutum ne
babu mallam yara ikfara man qala zalika muta'awwilan aw jahilan wa qala umaru li khadibin innahu munafiqun fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama وما يدريك لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال قد غفرت لكم حدثنا محمد بن عبادة حدثنا يزيد اخبرنا سليم حدثنا عمرو بن دينار حدثنا جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي بهم الصلاه فقرا بهم البقره فقال فتجوز رجل فصلى صلاه خفيفه فبلغ ذلك معاذا فقال انه منافق فبلغ فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنوابهنا وإن مؤاذا صلى بنا البارحة وقرأ البقرة فتجاوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مؤاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها babu man lam yara ikfara man qala zalika muta'awwilan babu wanda bai ga cewa a kafarta wanda ya faɗi haka ba amma muta'awwilan yana mai tawili au jahilan ko kuma bai san hukuncin ba ma'ana ya ce wa mutum kafiri muta'awwilan yana da wato abin da ya tsibana ya dogara da shi ma'ana yayi wani abin da kafircin ko jin sa yayi kalma ta ridda misali kaga yace kafiri ne to ai kaga yana da tawili cewa ya ji wannan a bakinsa ko kuma ya ji ya karyata wani abu kuma a ce ya karyata wata aya ta Qur'ani ko kuma hadisin manzo Allah ya ce a shi ƙarya ne wannan ba haka bane bayan kuma zancen manzo Allah ne kaga wannan duk haɗari ne shi yasa wasu mutane da yawa suna faɗa cikin haɗari kawai a za hadisi sai a ce a wannan mu da iki ne ko a ce wannan ba gaskiya ba ne ba wannan ba ƙaramin aiki ba ne raunana zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, kuma babban haɗarin shine ka raunana shi kuma ya zama shi ingantacce ne shine ka gani kaga in kai kace rarrauna ne kuma alhali ingantacce ne to kaga ka shiga haɗari gaskiya ne ka shiga haɗari ƙwarai kuwa.
eh balantana ma kuma shi kansa hadisi ma ko rarrauna ne ma ai ana aiki da shi a cikin fada'ilul a'mal ko Mm.
Eh, in hadisi ya zo ya ce ga wani aiki da zaka yi samun lada ko kamar azumin ashiyamu arafata ko azumin waye ko kuma kai azumi guda kaza zaka samu lada ai kaga na fada'ilul a'mal ne Mm.
saboda in kai wannan abun da aka ce wannan hadisin ne ya ce ai kaga lada ne zaka samu Mm.
eh saboda haka ka ce wannan baka yadda ba to duk wannan hadari ne wa qala umaru sayyidina umar ya faɗa li Khal- li hadib bin abi balta'ata da hadib dan abi balta'ata yace shi innahu munafiqun shi munafiki ne eh ina jin wannan hadibu mun sha kissa sa ko Mm.
haɗin bin balta bin abi balta'ata wato sahabi ne kuma an je yakin badar da shi da shi aka yi yakin badar kamar yadda muke ta faɗa daiman shi yakin badar duk wanda aka yi badar da shi to kamar Allah ya yi masa wani irin tambari ne eh wanda an masa tambari ya shiga ko ina yana da wannan darajar eh dan ba wani sahabi idan ban da wayancan da aka yi musu alba- alƙawari da aljanna da kuma wayannan guda hudun wanda ya kai sahabin da aka je yakin badar da shi saboda shine yaƙi na farko a cikin addinin musulunci kuma shine yaƙin da aka ci nasara wanda da wannan yaƙin ya kare to da kusan musulunci ya kare amma aka je da shi yasa duk wanda ma yake wannan yaƙin manzo Allah ya ce Allah ya ce ya yi musu gafara eh ya ce kuma duk abin da suka yi Allah ba zai kama su ba to shi haɗibu din nan da shi aka yi yaƙin badar to shine sai na Umar ya ce masa munafiki to dalili kuwa shi haɗibu manzo Allah ne yake shiri to dama manzo Allah in zai tafi yaƙi tauriya yake yi ma'anar tauriya shine idan zai yi gabas sai ce yamma zai yi saboda wato irin wato muhada'a ta yaƙi don ka a san inda zai tafi to manzo Allah da ya shiri zai tafi buɗe makka to yana ta ɓoye labarin saboda kar a ji labarin a je a kai wa mutanen maka labari su yi shiri to manzo Allah sai ta ɓoye labarin to kuma manzo Allah ya ci gaba da shirinsa yana ta shiri amma bai nuna cewa maka zai yi, yamma zai yi ba shi khatibu sai ya samu wato ya samu dan binciren labarin ya samu dan labarin kaɗan cewa fa manzo Allah fatuhu makka take nufi za a tafi buɗin maka to shi kenan to shi kuma hatibu yana da iyali a maka sanda yayo hijira da iyalansa da yan uwansa duk sun kasa yayo hijira ba su da ƙarfin da za su kwato duka hannun wayannan kafirai na ƙurashawa to sai ga kuma za a tafi yaƙi kuma manzo Allah ya fara shiri eh yaƙin da aka fara yi na musulunci na badar mutum ɗari uku ne da sha uku wani zuba wani ma aka sai da sha hudu ko sha biyar amma wannan fatu makata manzo Allah zai tafi da wajen mutum dubu goma sha biyar sai ga to wannan fa an je maka to fa abin da za a yi ba ƙarami ba ne mutanen maka ba su da ikon su kare wannan rundunar saboda manzo Allah ya yi wannan shiri bayan sahabban da suke cikin madina duk na ƙauye ma manzo Allah ce a gaya musu kowa ya shiri kuma kowa ya fito da shirin za a tafi eh to amma ba ce ga inda za amma budi kawai ake ce musu amma ga inda za a tafi to shine da ya ji haka sai yake tsoron kan aje a fada maka kuma a cutar da iyalansa da ƴaƴansa shine sai ya wasiƙa da ya wasiƙa sai ya aika wa mutanen maka akwai ƴan uwansa a maka sai ya aika musu ya gaya musu ya ce to ga wani labari zan gaya muku ina jin manzala shiri yake amma na rubuto muku ne don ku kula min da iyalina ko da an zo an shigo maka da ƙarfi to ku zama kun kare ɓangaren iyalina kan wani abu ya same su to kawai shi abin da yake nan ba wai yana gaya musu ne don su yi tattali su zo su tar manzala ba to shi kenan sai ya ba wata ma- sai ya rubuta wannan wasiƙa sai ya ba wata mata shikenan mata sai ta tafi da za ta tafi sai ta ware gashinta sai ta kitse wasiƙa a cikin gashinta ta kitse ta kitse ta ma'ana ba wani aljihu ba wata takarda a jikinta tana gashi to shine manzo Allah ya kira su sayyidina Ali da sayyidina Ali da waye ma su biyu ne zubair da Zubair bin awa eh, Zubair bin al-Awwam eh, Zubair bin al-Awwam manzo Allah ya ce ku tafi hanyar Makka waje kaza akwai wata mata eh, akwai wata wasiƙa suke tare da ita ku karɓo wasiƙar amma ka ku yi mata komai shi ne suka tafi suna cikin tafiya ku suka samu matar suka rutsa su suka ce ke ina za ki ta ce maka za ni ina wasiƙar take tare da ke ce an ni ba wata wasiƙa ta ce a'a kina da wasiƙa ce a babu ya ce sai na ali ce za mu caje ki ta ce "Eh, ku caje ni to shine suka caje ta suka caje ta suka caje ta kaf ba a samu wasiƙar ba suka yi shiru sai sai na ce ali ya ce wallahi manzo Allah ba zai faɗi abin da ba haka yake ba tun da manzon Allah ya ce akwai wasiƙa tare da ke to akwai wasiƙa na sai zara takobi yace ko ki fito da ita wallahi ko in cire kanki to yace- sai ta ce to ku kau da kanku sai ta suka kau da kanku sai ta ware kitsan ta sai ta dauko wasiƙa kiran ta ba sai na Ali suka dawo suka kawo manzon Allah suka kawo manzon Allah rubuwa a karanta sai ce a kira haɗibu sai a kira haɗibu sai kai haɗibu me ya kai ka kai wannan sai ya ce wallahi ya rasulullah ni ba munafiki bane kuma ba munafunci ne yasa ne wannan ba na yi haka ne saboda ina da iyali kuma iyalin nan sun musulunta kuma ba ni da wani dan uwa da zai iya kare min su an ji an shiga maka shi yasa ne wa yan uwana wasiƙa cewa da Allah su kula min da iyali na sai sai na Umar ya tashi shi ƙarya yake ya rasulullah yayi munafunci munafiki ne ka izini mu cire kansa kawai sai manzo Allah ya ce haba Umar ya fi halarci Badar eh da shi aka yi yakin Badar kuma Allah ya ce duk wanda ya Badar yayi abin da yake so na yafe masa saboda haka haɗibu ba munafunci yayi ba eh an karɓi hanzarinsa to shine wannan haɗibu din eh sanda Umar sai na Umar yake ce masa wato ya munafiki ne faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yudrika me ya sanar da kai la Allah la haka duk ala ala ahli badr hakika Allah ya tsinka ya ga mutanen da suka je yakin badar faƙala ya ce kad gafartu lakum na gafarta muku daga nan har tashin alkiyama ko wani laifi kuka zo kuka yi nan gaba to na yafi wannan laifin eh hadisuna muhammad ibn abadata ko ku ce ce sura hadisuna muhammad ibn abadata abarna yazidu abarna salimun hadisuna amr ibn dinarin hadisuna jabir ibn abdullahi anna ma'az ibn jabal radiyallahu anhu wato jabir ibn abdullahi yace hakika dai ma'az dan jabal Allah ya yarda da shi kana ya kasance yusalli yana sallama annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam summa ya ci idan ya sallah da manzo Allah summa ya ci kawo sai zo gun mutanansa wa yusalli bihim salata sai kuma ya musu sallah wannan sallar ma'ana su bi shi irin wannan sallar ma'ana yana koya musu da yadda za su yi sallah irin sallar manzo Allah domin cewa ya fa yusalli bihim salata ma'arifa ce ko eh wannan sallar da suke da manzo Allah to wata ran ya zo yana yi faqara bihimul baqarata ya fara hace Allah akbar ya fata kawai sai ya dauko suratul baqara shikenan ya fara karatu to ƙara shi kenan sai shi mai ruwa ya ce to fata jawazar rajulun sai shi kenan wani mutum sai ya kauce wa sallata sai ya sallama ya fita fata jawazar sai ya haffafa wa kansa Yawai.
eh ya ja ya ɗauko zuwa tulbakara kawai sai ya sallama ya koma gefe sai ya haffafa wa kansa ya yi bismillah ya ɗauko ƙananan surori kawai ya sallarsa to fa sallah sai ya sallah salatan sallah khafifatan sassauka ya bashi da bakararsa to fa balaga zalika mu'azan sai labari ya samu mu'az to sai a ai wani da aka zo ana sallah kai bismillah ka fara bakara sai ya sallama sai koma gefe ya sallarsa fa qala sai mu'az ya ce a innahu munafiqun shi munafiki ne to fa balaga fa balaga zali- fa balaga ko fa balaga zalika rajulu wato fa fa balaga zalika rajula ko sai wannan labarin abin da shi mu'az ya faɗa ce wai munafiki ne sai labarin ya kai gun wato shi wajen shi wato gurin shi mu'az shi kenan mu'az fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai zo gun annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ce shi ya rasulullah ya manzo Allah inna qaumun mu mutane ne na amalu da muke aiki bi ajina da hannayenmu ma'ana mu sana'a hannu muke yi eh mu sana'o'in mu na hannu ne ba wai muna sana'o'i ne na inji ba sai mun zauna yanzu misali ga kamar duka ai sana'a hannu ce ko kamar kira nan ai sana'a hannu ce to dai yace to mu irin sana'a mu duk sana'o'i ne na hannu to in muka gama kuma wannan skibi da wahina idan za mu shayar da noma to muna shayarwa ne da- da tura kuma mu ne muke zuba musu kayan shayarwa mu rika kora su muna tare da su To kaga idan ba mu da lokaci yaushe wannan za ta yi wa inna mu'azan hakika dai mu'azu sallabi na albari hata jiya sai ya tashi yana sallah da mu yana mana sallah da ya fara sallah ya fata ya bakara albakarata shikenan sai ya karanta suratul ya fara ya fara suratul bakara ce to ya rasulullahi sai ne sallama fa sai wasu sai na haffafa wa kaina sai ne sallah hafifi ya ne tafiya ta to da ya ji labari fa za amma sai ya yi anni munafiki wani munafiki ne sai manzo Allah sai tashi yana kishinge sai ya zauna sai qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'azu ya kai mu'azu a fattanun anta yanzu kai fiti- kai wato fitinan ne zaka zama sai manzo Allah sai da ya maimaita su uku eh a fattanun anta a fattanun anta sai ya fara har ya fara haka salasan su uku iqra wa shamsu wa duhaha wa sabbihi isma rabbikal a'la wa nahwa in zaka yi mutanen sallah ka karanta irin su wa shamsi su sabbi kenan ka salamu jama'a eh ba ka ɗauko suratul baqara ba in kai kadai za ka yi ba baqara ba ka hada har da ali imran sun suka yi eh
حدثني إسحاق أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف منكم فقال في قلبه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يخلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تخلفوا بآبائكم فمن كان خالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت حدثني اسحاق اخبرنا ابو ابو المغيرة حدثنا الاوزاعي حدثنا الزهري عن حميد عن ابي هريره قال ابي هريره yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa minkum duk wanda ya rantsa daga cikin ku fa qala ya fada fi halifi a cikin rantsuwarsa billati ya ambaci lata wal uzza da uzza to wannan ya fita daga musulunci fal yaqul to yace la ilaha illallah to ya dawo ya kalmar shahada eh ma'ana ka gani ka rantse da su ka yarda da su kenan to ko- ko lalle ka ka jaddada imani ka dawo ka ce la ilaha illallah shi man qala li sahibi ta'ala uqamiruka wanda yace da abokinsa zo in caca mi caca da kai manzo Allah ya ce to fa leta saddaq wannan yayi laifi zai yi sadaka ya kafara hadisna ku kai mutu hadisna laysun annabin annabi Umar radiyallahu anhu ma an karbo daga Nafi ya karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su annahu cewa shi abdullahi ibn umar adraka umar ibn al-khattab ya riski umar dan hada mahaifinsa kenan fi rakabin cikin wani ayari wa huwa ya halifu shi sai na umar yana rantsewa bi abihi da babansa shi na rantse da hada na rantse da shi kenan sai labari ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su ya zo duk suka haɗu to dama kamar yadda muka faɗa kwanakin ba idan mutum ya yi laifi a gun manzala labari zo gun manzala to idan ya kira ba cewa zai wani kayi laifi kaza wani me yasa kake a idan ya tashi sai yi magana umumiya eh dan idan laifin kai kai to sai ka gane kai kai sai ka gyara amma manzala ba zai ce wani ne ya ce kaza ko yayi kaza ba saboda kai ya kunta- kai ya kunyata ka a ɗauka kai ne mai kai ne mai laifi amma sai ya magana umumiya misalan idan wani ko cin kuɗin haram ake shi wai me ya kai mutane za su rika cin haram misalan an kawo cewa wani yana cin kuɗi yana karɓar rashawa to mazala in zai magana sai ce wai me ya sha'anin mutane ne suka damu da cin rashawa har yanzu ba su daina ba ba zai ce wani an kawo ƙararka cewa wai kana cin rashawa ba a ba zai faɗi haka ba to shine sai sai labari ya zo musu cewa sai na umar yana rantsuwa da babansa to fa na dahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya kira su baki daya yace ala ku sani inna allaha yanhaakum Allah ya hana ku an tahlifu bi abaikum ku rika rantsuwa da iyayenku faman kana halifan duk wanda zai rantsuwa fali halif billahi to ya rantse da Allah wa illa idan ku ba zai rantse da Allah ba to fali su mutu to ya shiru kai shi komai alhamdulillah Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح آمين على الحمد لله رب العالمين.
آمين.
الحمد لله رب العالمين.
الله لا كان هكذا غريبة